yaya ne ba za mu bi kafirai ba ta wace hanya za mu kauce musu wani abu ne kuma bin kafirai wani abu ne kuma bin munafukai ashe ka ji fi ma yo kadifu shari'a cika ashe kar mutum ya sake ya bi kafiri abin da ya saba shari'a alqur'ani duk abin da ka gani ya saba wa alqur'ani kar ka bi kafiri Allahu akbar to wannan idan muka duba sharrin da nasara ya mana ai ya kai mutuka ko duba ku gani ubangiji ya ce kar mu bi kafirai amma nasara sai da ya dabara da ike shi kafirin ne ya zo ya kwace mana alkur'ani ya kawo mana nasa na shigantaka ya ce mu bi wannan din domin ya ji allah ya ce kar a yi dole ya tursasa mana ya kwadaitar da mu ba da yaƙi ba ba da duka ba ba da ɗauri ba ba da zagi ba da yaudara kawai ya kwace alkur'ani ya kawo mana kafircin ya sa mana ce ka ji abin da ake nufi kenan kan mutum ya bi kafiri da munafiki fi ma yukhalifu shari'atika duk abin da ya saba shari'ar ka ya Muhammadu kar ka bi kafiri a cikin wannan abu kaki inna Allah kana aliman domin ubangiji ya tabbata masani ne bima ya kunu da abin da zai kasance kabla kauni tun abin bai kasance ba ashe Allah ya san kafirai za su yaudari mu'mine su ce su bi su da haka Allah yi wannan tokaciya kar mutum ya ce ya bi ba akan sani ba Allahu akbar hakiman Allah gwani ne fi ma ya kaluku cikin abin da yake halitta wato an ce dalilin saukar wannan aya anna aba sufyan wato aba sufyan bin harbin wa ikramatu bin abi jahalin wa abal awari amr bin sufyan al-salami qadimul madinata su waɗannan mutane su hudu wato su ne suka to madina fa nazalu sai suka sauka na abdullahi bin ubayy sai suka zo da suka to daga makaɗin nan sannan annabi ya dawo madina sun dame shi sun matsa masa sun matsa sauran musulmi kuma da tsanani ubangiji ya ce kai ka tafi daga makan ka tafi madina ya muhammadu tafi can dama can ne asalin gyatu masa allah ya ce tafi can ka zauna saboda ka tafi da addinin ka shi kenan da annabi ya tafi can duk da haka ma bai tsira ba malam kaji sai aka zaɓi gagga suka biyo annabi wato za su zo a nan din su yi mai yaudara su kashe malam da zuwa sai suka tambaya aka kai su gidan ubayyu abdullahi bin ubay bin salul shine shugaban munafikai a madina duk gaba ɗaya shine babban su in ana so a shirya munafanci a gidansu ake taruwa sai suka zo da suka sauka dama an ce abokin mungu shi ma mungu ne sai suka sauka gidan abdullahi bin ubay bin rasul munafiqina wanda shine kan munafikai gaba ɗaya ba da qitali uhudin bayan yakin uhud din nan wa qada dahumun nabi sallallahu alaihi wasallama al-amana wato bayan nan bayan an yi wannan yaƙi annabi ya riga ya ajiye amana tsakanin shi da su ala an yi kalli muhu wato cewa su yi masa magana fa kama ma'ahun abdullahi bin sa'ad bin ubayyu wato bin masarahun wadda umatu bin ubayyu rikin fa kalulin nabi sallallahu alaihi wasallam inda umar bin al-khattab radiyallahu anhu alfin zikir alihatin nan nata wal uzza wa manata kaji bayan an yi alƙawari cewa tsakanin annabi su da ya to madina da su waɗancan kafirai babu suka tsakanin babu fada kuma a zauna lafiya tunda ya baro musu garin su to babu sauran fitina amma kaji suka biyo ne suka zo suka tahi tsaye annabi na zaune da sayyidina umar suka ce annabi daga yau kar ka ƙara yin karatu ka ambata mana allolinmu in dai za ka yi karatu allolinmu da muke bauta musu kar mu ci labari ka kuma ambatan su wato da lata da uzza din nan manyan gumakan nan kar kuma zancen su Allahu akbar so har da manata shi ma karka kuma su kasa wa qala wa qul innal hashafa'atu liman abadaha kuma suka ce wai lalle ne annabi in zai wa'azi zai karanta alqur'ani sai sai da sharadi an kafa masa doka wai ya ce da lata da uzza da manata duk wanda ya bauta musu a lahira za su ci wai sai annabi ya faɗa haka in ba haka ba kuma tashi hankali zai faru ka ji wannan irin tashin hankali bayan ya baro maka ba Allahu akbar fashatta zalika ala nabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana da suka faɗa sai ta wuya ta ga annabi ta ɓata masa rai da can gashi ya ce amana tana tsakanin su yanzu kuma ga sun zo da sabon wani kokana fakana umaru sai sai na umaru ya tashi ya ce ya rasulullahi ya ce ya ma'i da aikin Allah abinda nake so ga mutanen nan tunda suka zo da wannan bakar magana idan na fi qitali kai mana izini mu mu je mu yake su ya Muhammad yi mana izini ka ce ka yadda ka ga aiki da gamawa faƙala sai manzo Allah ya ce to Umaru ai inni ya dai kumur amana ya ce ana riga na ba su amana na ce ba za a yi haka ba to yanzu ma wari amana kuma ai mutumin kirki in an kulla amana baya warewa in an yi alkawari kuma baya tayarwa sai dai inda wani muhimmin dalili Allahu akbar da sayyidina Umar ya ji manzo Allah ya faɗa haka sai kuma ya zauna zaune fakana duk da haka sayyidina Umar bai ransa ya baci sai saki tashi tsaye yace ukhruju fi la'anatillahi wa ghadabi yace kai ku fice daga nan cikin tsinewar Allah ya tsine muku albarka tunda kuka ga annabi bakar magana sannan kuma Allah ya ajiye muku azaba karan kara ganin daya cikin ku Allahu akbar fa amara nabiyyu umara umara an ya karu jahun min almadinati sai manzo Allah yace umaru sa sa a gaba sai sun fita daga madina sannan ka dawo amma kar ka taba kowa a cikin su sannan manzo Allah yace mu dai ai umar yace ku wuce mu tafi mana suka wuce kamar tumaki ba su da tasiri kuma sai da suka fice daga kasar madina kaf sai nan umar ya dawo ba su da iko su sake dawowa kuma Allahu akbar shine ubangiji yake sanar da mu akan wannan ayar wato cewa annabi ya dawwama akan tsoron Allah kada a yi alkawari ya warware kar kuma ya bi kafirai akan abin da suke so cewa din nan wai a- a- a yabi lata a yabi uzza a yabi manata kar ya yarda da wannan domin shari'a ta bata yarda da cewa lalle a yi- a yi- a yi aiki da gumaka ba kar wani ya zo ya yaudare shi har ya yabe su ce za su ci ko lahira to me kace
وتأتي ما يوحى إلي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا ubangiji ya ce da annabi muhammad wata bi ma ihe ilaika ka dinga bin abin da na aiko maka abin da ka ga na aiko ma cewa ayi kaza alqur'ani ka bi wannan karka ketare abin da nace kar ayi kuma ya muhammadu kar wani sa ka kai ayi alqur'an inna allaha kana bima ta'maluna kabiran domin ubangiji bai gushe ba mai ba da labarin abin da muka aikata a nan duniya ne in mun je lahira mu ganshi a rubuce
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
ita min alaihi ka dogara ga Allah duk abin da za ka yi ka rubuta kowa ka dogara da Allah wata wani umurka ilai dukkan al'amuranka kuma ka zuba su wajen Allah shine mai zartar da komai shine mai maganin komai amma kar ka dogara da bawan Allah wanda zai mace ya barka ko irin daular da ka gani a gunsa ka dogara da shi ta ƙare kuma ka dawo kai babu shi babu ka dawwama ga wanda ba ya talaucewa ba ya mutuwa kuma Allah kenan fi amurka dukkan lamarin ka fawwana wa Allah wa ka billahi wakilan ya isa mai kiyaye kowa Allah wa ummatuhu taba'un lahu fi zalika kulluhu daga cewa ya annabi ittaqillaha zuwa nan annabi Allah yake magana amma al'umma annabi kuma wajibi ne duk waɗannan sharuɗa su cika su su dawwama kan tsoron Allah kar su bi kafirai kar su bi munafukai sannan kuma su bi alqur'anin da aka aiko wa annabi sannan kuma su dogara da Allah cikin kowane irin lamari wannan wajibi ne ga duk musulmin duniya idan ka ga cikin waɗannan daga aya zuwa nan mutum ya bar wani to hakika ba an man rangwame ba ne ya ƙi ne. to me kace ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه Mm.
وما جعل أزواجكم اللائي تنهرون من أمهاتكم وما جعل أحيائكم أبناءكم ذلكم قالكم بأموالكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل Mhm. ubangiji ya ce ma da ana na wani rajulun min kalbaini fi jawfihi Allah bai sanya kalbaini zuciya guda biyu ba li rajulin ga wani mutum fi jawfihi a cikin cikinsa ba Allah bai taɓa wa mutum ɗaya zuciya biyu ba ka gani raddan alaman ƙala min al-kuffari wannan an juyar da magana ne akan wani mutum da ya wata magana cikin kafirai yace wai inna lahu kalbaini shi wai yana da zuciya biyu kafiri ne ya gaya kafirai yan uwansa ya ce ni zuciya biyu ce da ni ba ba irin taku ba ka gani amma wai cikin zuciya tasa guda biyu ya kilu bi kullum min huma a fadalu min akali muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce wai a zuciyarsa biyun nan kowace ɗaya yana kiyaye abin da zuciyar annabi ba ta kiyayewa cikin biyun kowace wai ta fita annabi kenan domin shi annabi zuciyarsa ɗaya ce to kaji shi wannan kafirin yace tasu guda biyu ce amma kowace ɗaya cikin biyun wai ta fita annabi hankali to ka san kuwa in mutum ya danganta zuciya ga ta annabi lalle ya zama abun haka yake ai ka ga lalle waɗanda zikira waɗannan in sun yarda da shi to za su ɗauka ya fi annabi kenan saboda shi annabi zuciyar tasa guda ɗayan kowa ya sani wato in idansa yana bacci an ce zuciyarsa ba tana gani tana ji yana bacci za ka aikata abu a gurin amma in ya farka sai baka labarin abin Allahu Akbar. haka zuciyar annabi take domin zuciyar ba jini a cikinta an riga an wanke jinin nan baki-bakin nan sai kyakkyawan jini sai haske a ciki kuma tun ran da mala'ika jibril ya same shi suna yaro da shi da mika'ilu allah ya aiko shi ya ce to a je a a yi masa eh, operation suka zo suka same shi a daji da yara yana dan yaro karami suna kiwon dabbobi a a bayan maka sai ga mala'ika jibril ya zo da shi da mika'ilu da da askar agunsu da kuma wani wa- wani kofi tsarfe da wani ruwa a ciki kuma da zuwa sai suka zo taraf sai suka kame annabi cikin yara da dai suka kame sai suka kwantar da shi yaran da suka ga haka malam sai suka sheko da gudu gida suka zo suka gaya wa wanda manzo Allah yake wajensa kakan nan na suka ce ai ga wani waɗansu mutane can sun zo sun kama Muhammadu sun kada shi ku zo maza kar su kashe shi kamun yaran su je din nan su dawo da iyayen har malaika jibril da dama da duk suka kwantar da annabi ɗayan sai ya rike hannun annabi shi mika'ilin malaika jibril sai ya tsaga kirjin annabi da askar da tsagawa sai sai ya ɗauko askar malam sai fasa zuciyar annabi da ya fasa sai kiyaye dukkan jinin nan ya sa wani abu ruwa ya wanke ya wanke ya wanke da ya wanke bakin jinin da yake sa kiyayya da wanda yake sa hasada da wanda yake sa sabon Allah da wanda yake sa wasu wasu duk irin waɗannan jinin mai sa waɗannan aka wanke shi tas malam in kawo haske dama sun to da kofi cike da haske Allah yake tura a ciki su rufe da dai ya gama mara sai kura hasken a ciki sai mai da zuciyar ya haɗa sai ta kuwa kame ya mai da girjin ya matsa da nan ɓarin da nan ɓarin sai su kafe kamar ba taɓa taɓa ba annabi ya ce ko kaikayi bai ji bai tashi ya koma cikin yara suna sha'anin su wanda ya je faɗa ya dawo da kakan annabi suna zuwa sai ga manzo Allah kuma cikin yara ana kiwon da shi sannan sai aka ce a ashe abin da kaje ƙarya kake mana kace an kama shi aka tambayi yara suka ce eh gaskiya ne akwai mutum biyu da suka kama da suka kada shi muka ga- muka gani mu ma muka ji tsoro muka gudu muna gani da suka dade suka dade sai suka tafiya su sai muka ga ya tashi ya dawo kakan ya tambayi annabi ya ce an yi haka ya ce an yi amma ba a san hakikar abin ba sai da annabi ya girma ya bayanin wannan abin ga dalili ga dalili Allah ya ba mu albarka annabi to amma ka ji duk da wannan zuciya ta annabi da babu wani zaɓen Allah an wanke wannan kafirin sai ya ce wai shi biyu ce ma da shi zuciya wai kowace ɗaya ta fita annabi kuma hankali yana ga ɗan uwansa kafirai to shi ne Allah ya aiko da wannan ƙare ce ƙarya yake kuma ji ana lawa lura jilin min kalbin fi zo ni ban taɓa sa wani namiji zuciya bi ba bare shi ma wa ma ja'ala azwajakum allati tazaharuna minhunna ummahatikum sannan wa ma ja'ala ban sanya azwajakum mata takin ku allai waɗannan tazaharuna da kuke musu zihari minhunna gare su ba wato ummahatikum ba su zama kamar uwar ku mahaifiya ba ya kula da wahidu masalan li zawjati anti alayya kazari domin mutum yakan faɗa ga matarsa in ya ga ta yi masa wani abu na farin ciki dan ya yabe ta sai ki kai wance da kyakkyawan baya kike ko da kyakkyawan kafa kike irin na ta mata Allah ya yi miki in mutum ya faɗa haka matar ta zama haramun hukunsa kuma ka ji magana mai sauƙi hukunci mai zafi duk jikin matarka in ka kwatanta shi da na uwarka ko da farce ne kace sun yi kama da na uwarka to ba za ka taɓa matar ba sai kai azumi sittin a jiki ka ji magana mai sauƙi Allah ya ce wannan abu da aka yi ba uwa ce ta hakika ba domin su zamanin da ba ka alkur'ani ba su kafirai ma in mutum ya faɗa haka to ta zama haramun kenan matar har abada a kunsa dama ya bayyana alkur'ani ya zo sai aka ce to ai ba uwa ce ta hakika ba bai kamata shari'a ba ce yadda mutum dan ya kamanta uwarsa da wani wanda yake matarsa ba a ce ta zama haramun har abada a'a sai dai haramun ne ya sake taba ta sai bayan yayi eh, wato azumin jihadin nan to azumin shine bambai su kam in mutum ya faɗa ba dama kuma ya taɓa ta har abada Allahu akbar Eh, to wa ma ja'ala ka gani wa ma ja'ala da ya'akum ubangiji bai sanya waɗanda kuke kiraye kirayen sunan su abana'akum kuna ce musu ya dura ciki sirki da dai gama mara sai kura kan a ciki sai mai da zuciyar ya hada sai ta kuwa kame ya mai da kirjin ya matsa da nan barin da nan barin sai su kade kamar ba taba taba ba annabi yace ko kaikai bai jibe tashi ya koma cikin yara suna shanu wanda ya je faɗa ya dawo da kakan annabi suna zuwa sai ga manzo Allah kuma cikin yara ana kiwon da shi
sannan sai aka ce a ashe abin da kaje ƙarya kake mana kace an kama shi aka tambayi yaran suka ce eh gaskiya ne akwai mutum biyu da suka kama da suka kawo da shi muka ga- muka gani mu ma muka ji tsoro muka gudu muna gani da suka dade suka dade sai suka tafiya su sai muka ga ya tashi ya dawo kakan ya tambayi annabi yace an yi haka yace an yi amma ba a san hakikar abun ba sai da annabi ya girma yin bayanin wannan abu ga dalili ga dalili Allah ya ba mu albarka annabi to amma ka ji duk da wannan zuciya ta annabi da babu wani zaben Allah an wanke wannan kafirin sai ya ce wai shi biyu ce ma da ke zuciya wai kowace ɗaya ta fi ta annabi kuma hankali yana ga ɗan uwansa kafirai to shi ne Allah ya aiko da wannan ƙare ce ƙarya yake kuma ta ana lawa lura jinin min kalbin fi zo ni ban taɓa sa wani nan
وقا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تاويلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم
تتجافى جنوبهم عن المبادئ يبغون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
wato ubangiji yana surata mana irin sufar waɗanda suke masu imani waɗanda suke masu bin Allah waɗanda suke jin sanyi fatan su a kura guri ɗaya har garin jin alƙur'ani saboda girmama alƙur'ani saboda shigar wa'azin cikin zuciyarsu ya shiga cikin namansu ya shiga cikin kashinsu guri-guri wa'azin ya ratsa saboda haka ubangiji ya ce har karu su dalan wato har sai su faɗi goshin su faɗa kasa ba sani ba saboda alkur'ani ya ratsa cikin su bayan wannan abu da suka yi kuma Allah ya ce junubuhum wato haƙurƙuran su ka gani wato ko kuwa gefen jikinsu tsarin jikinsu kowanne na dama da na hagun ta ta jafa tana nisanta anil mazaji ga barin kashin gida wato kowane gefen jikinsu in sun kwanta ba su jin daɗin sa illa su tashi su bauta wa Allah kawai mawazin irtijai wato duk gurin da ake kashin gida yana nisanta da ƙasa na muminai bifashiha wato da shimfiɗarta ni salatihim billahi tahajjudan saboda yawan sallar bayan Allah masu imani da daddare hana idan su bacci suna nafilfili raka'a biyu salama ɗaya raka'a biyu salama ɗaya gwargwadon ikon mutum ko mutum ya raka'a goma ko mutum ya raka'a takwas ko ya shida ko ya hudu ko ya biyu ko ya ɗari ko ya kwana yana yi gwargwadon ƙoƙarin mutum dai Allah ya ce to masu irin wannan hali fa su ne bayan Allah na kirki ya da'una rabbahum kuma har abada suna nan suna kiran sunan ubangijinsu wato kiran kuwa na ibada da kuma kira wanda na bukata khawfan saboda jin tsoro min iqabihi kada Allah ya azabce su dare da rana suna ya Allah ya Rahman Allahumma ghafir lana dhunubana astaghfirullah alazim astaghfirullah wa atubu ilayh rabbana aghfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman aikin da mu ne kenan roƙon Allah suna cikin wadata suna roƙon Allah suna cikin tsanani suna roƙon Allah ba su taɓa manta da shi ba wada ma'an kuma da sa zuciya fi rahmati cikin kan Allah saboda haka ba sa daina roƙonsa wani ma razaqnahum yunfiquna sannan kuma suna yin sadaka da abin da Allah ya arzuta su amma ba su ɗebe gaba ɗaya su bayar ba mimma aka ce wato daga ciki abin da Allah ya ba su sai su waru wani misalin yana da sule goma sai mutum ya waru kwabo ya bayar saboda Allah ko mutum yana da fan ɗari sai ya waru sule ɗaya ya bayar saboda Allah wannan sadaka ita ake ce mata sadaka ta nafila amma sadaka farilla ita kayyade take shara musulunci ta riga ta kayyade ta sule wato sule ɗari za a fitar bi da titi to shine wato wa sadaka ta taɗa wa'annan ita ce ubangiji yake yaban masu ita waccan kwa dama ita dole ce wannan kuwa ta, ta nafila ce wacce za ka yi ta kwabo din nan ta sule ne ta fanɗe ne amma ba tare da ta zama dole ba kana yi ne saboda taimakon talakawa waɗanda Allah ya ce ka taimake su Allahu akbar wannan zakka da muka faɗa wato fan biyar a fidda bi da sisi wannan cikin haƙƙin wato shari'a kenan dan wata rana wani malami gwanin fikihu a daina ja abin za a yi magana wato gwanin sanin fikihu na shari'ar addinin musulunci ran nan wato sai suka haɗu da wani malami wanda ake ce mar sufi domin akwai wata irin ibada da ake ana ce masa sufanci mutum ya bar komai na duniyar nan baya kaunarsa sai bautar Allah kawai to sai wannan malami masanin shari'ar fiqhu shi kuwa sai ya haɗu da wancan malami sufin nan sai suka hira sai ya ce to malam kuwa irin iliminku wato na masana sha'anin huru'a da zahirin shari'ar musulunci menene ya kamata ake fitar zakka inji sufin nan ya tambayi wannan malamin sai wannan malami ya lissafa masa ya ce kamar misali a cikin dinare wato in yi awo 20 din nan za a fidda nisfi kamar misalin kenan a fan biyar a fidda biyu da sisin nan sannan kuma idan awaki ko tumaki in sun yi arba'in za a bada ɗaya shanu in sun yi talatin za a bada ɗaya raƙumi in ya yi guda biyar za a bada akuya ɗaya maimakonsa sannan kuma da na auna kamar su dabino sauran su da ya gaya masa abin da zakka ta waje ba kai shi malamin nan masanin shari'a zahira ta fiƙiru ya gaya su bincan sai ce to ni ka tambaye ni na gaya maka irin namu ilimi to kai kuma ilimin ku na sufawa ya ake fidda zakka yace Allahu akbar yace ai mu sufawa duk abin da muka samu gaba ɗaya na Allah ne me zamu je garin ware wani kuma ai ba mu da namu yace mu in mun samu da kaɗi buran nan kwabo ba zai kwana hannun mu ba to yaushe za mu ajiye wani abu har muna lissafi a sha duniya za mu tabbata kenan to kaji sufawa su hanyar da suke bi Allahu akbar to amma mu da yake ba wannan muka kama ba to ba laifi mutum ya ajiye din amma wajen neman nan ne a yi taka tsantsan a tabbata halal ake nema domin idan aka kaji an ce halaluha hisabun wa haramuha wato iqabun dukiya wacce aka nema da halal ka tabbata halaliya ce to ita ake wa hisabi ita ce za a rika tambayar ka daga silai daya har ka tara miliyan sai an tambaye ka ba gaba ɗaya za a tara a ce a kai ka samu ba a'a kowanne wayewa Allah zai domin Allah ya san daga ran da ka fara ajiye kuɗin ya sani waye wannan ya ce san da yake kamar wannan din nan ya kai ka samu kai ka gaya masa dama kuma Allah ya sani yana kafa ma hujja ne da tambayar kawai ka gani amma idan haramun ne wannan ba wani bincike sai a kai mai ta wuta kawai Allah ya kiyaye ni Mm. to me kace فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مقام يمني Mm. ubangiji ya ce nafsu rai fala ta alamu ba ta san ma ukufiya lahum abin da aka ɓoye gare su ba su rawuka duk gaba ɗaya mai rai bai san abin da Allah yake nufi da shi gobe ba bai san wanda Allah yake nufi da shi in an jima ba bare na jibi bare na watan gobe bare na baɗi bare kuma abin da za a yi tashin alkiyama bare kuma abin da zai sani wuta za a shi ko aljanna ba mahalukin da ya san wannan washe kuwa tun da ba a sani ba ba abin da ya kamata illa kawai mutum ya ji tsoron Allah ya bauta masa tsoron Allah da ake cewa tsoron Allah ba da baka ake faɗa ba ba kuma a zuciya za ka ce aini Allah shi ne ya san zuciyar kowa kai ka san zuciya ta ne aini na sa abin da na sani wato a azancin sa shi mai tsoron Allah ne kenan ko giya yake sha ma tunda baka san zuciyarsa ba ya iya ce ma ai ka san abin da yake zuciya ta ne baka shi na faɗin gaskiya ne ba wanda ya san abin da yake ran wani kai ma kai mutum kanka baka san abin da yake ranka ban ji Allah amma ubangiji ya ce ita zuciya in ta kunshe tsoron Allah to gaba kuma ba za ta saba Allah din ba to ashe wannan gaba da take saba Allah ta nuna mana cewa zuciyar bata kulle tsoron Allah ba domin da yawa abu yake cikin zuciya ba wanda ya sani sai Allah amma sai alamarsa sai ta bayyana kuma a cikin mutum kamar misalin ɓacin rai kamar farin ciki yanzu in mutum na cikin bakin ciki bai gaya ma ba baka sani ba da ka duba fuskarsa sai ka gane ransa ba ce to kaga wato labarin zuciya a tambayi fuska kenan haka kuma in zuciya na tsoron Allah to gaba kuma ba za ta saba Allah ba
Allahu akbar
ubangiji ya ce ma tuqahu bihi ayunuhu abinda zai faranta zuciyar mutane ba wanda ya san shi zai same shi ko bakin ciki zai same shi ba wanda ya sani za a bi ma kanu ya amaluna wannan sakamako kenan da abin da muka kasance muna aikata shi ko ku suka kasance suna aikata shi wato ita wannan aya da aka ce fala ta'lamu nafsun dinnan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ko da mala'ika wanda yake kusa da gadon al'arshi bai san abin da Allah yake nufi da shi ba Allah bai sanar da shi ba wuta za a sa shi aljanna za a sa shi ba mala'ikan da ya san wannan wala nabiyyun mursalun ko da annabi wanda yake manzo mai yin wa'azi wanda Allah ya bashi littafi ya zo da shi bai san yadda Allah yake nufi da shi ran tashin alkiyama ba wuta zai kai shi ko aljanna cikin tsoro yake duk annabin da ka sani hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da ya tara sahabbansa ya gaya musu yace ba mahalukin da Allah zai ji kansa saboda aikinsa sai dai saboda rahamar Allah suka ce ya rasulullah hatta anta har kai ma Allah ba zai ji kanka dan aikinka ba yace illa anta gammadani Allah bi rahmati yace sai dai in rahamar ubangiji ta lullube ni sannan kiran samu aljanna amma ba dan tsoron Allah na ba dan kuma wato din aikin da nayi ba to balle mutum kuma ya rika tinkaho da shi mai tsoron Allah ne shi mai yawan ibada ne wanda in aka auna ibadan da zaka yi na shekara dubu aka aune ta gaba ɗaya idan Allah ya maka lissafin wata ni'ima a jikinka sai ka ji baka biya ba ka san ni'imar duniya gaba ɗayanta ubangiji da ya halicci ni'ima ma guda ɗari ya tattara ta yi haɗi guda ɗarin nan sai Allah ya ware ta cikin ɗarin sai Allah ya ɗauke guda tis'in da tara sai kai aljanna ya ajiye ce wannan sai an zo aljanna Allahu akbar guda ɗayan nan ita ce aka sako da ita ta lullube mala'iku ta lullube mutane ta lullube aljanu da dabbobi da dukkan abin da ka sani zai samu ya ce shayi farin ciki ya aure ya samu kuɗi wani ya sarauta wani ya ilimi duk daɗin da zaka ji na ni'imar duniyar nan wato a cikin kashi ɗayan nan shi ma goma aka raba aka sake watso mana guda ɗayan a shi muka tattaru guda tisɗin da tara da guda taran can sai an je aljanna Allah zai ba da su Allah ya sa muna ciki ka gani tunda Allah ya ce mala'ika bai san abin da Allah yake nufi da shi ba annabi mursali bai san abin da Allah yake nufi da shi ba fafalan an gairihim balle kuma wani can wanda ba annabi ba ba ko mala'ika bai ce ya tabbata shi dan aljanna ne wane mutum Allahu akbar eh to me kace أولو كان هدى كمن كان مولدا لا يدعون eh ubangiji ya ce aha man kana muminan yanzu wanda ya kasance mai imani ya yarda da Allah da alkur'ani da ranar tashin alkiyama yana bin Allah baya saba Allah ko ko in ya saba yana ta tuba yana nadama yanzu wannan mutum kamar kana fasikan ya zamo kamar fasiki wanda ya san abu haramun ne ya je aikata shi saboda tsaurin kan rashin tsoron Allah ya san haramun ne ya je aikata ubangiji ya ce ai na yastahuna ba za su daidai ba da mumini wanda ya sani ya kiyaye da fasiki wanda ya sani kuma yake aikata abin ko kuma kafiri tsantsa to ba za a hada su misalin su da mumini ba aka ce almumini wal fasikuna muminai da fasikai la tauna ba za su zama daidai ba gashi ko duk bayan Allah ne kuma kowanne halittar da Allah ya wa muminin yayi wa kafirin amma kuma wajen aiki nan aka rabu an ce dalilin saukar wannan aya ta afa man kana muminan kaman kana fasikan sababu nuzuliha dalilin saukar da ita annahu yadda lamarin yake kana baina ali ibn abi talib tsakanin ali dan abi talib Allah ya kare yarda da shi wa hukumatu bin abi mu'ayyid da hukumatu dan abi mu'ayyid shi kuma kafiri ne Allah ya lance shi wato aka ce tanaza sai suka yi wato jayayya da da ali din nan da hukumatu sai musu ya hada su fa qala al-walidu sai shi kafirin nan sai ya ce da aliyu radiyallahu anhu ya ce uskut fa innaka sabiyun wa inna wallahi abasadu minka lisana wa ashja'u minka jinana kaji abin da yace yace da sayyidi ali kenan sai yace da sayyidi ali kai yi mana shiru ka san idan mutum aka ce ya girme ka idan ya zamo mutum ne mai takabburanci girman kai wato duk abin da zaka faɗa in kai yaro ne baya sauraron ka yace ai kai yaro ne baka isa komai ba kaji ukubatu haka yace da sayyidina ali radiyallahu anhu yace shiru ka yaro ne karami ya ce yaran da da Allah wai su kabiran nan su yi kubatu din nan saboda yawan shekarunsa wai ya fi sayyidi ali wato yawan iya yadda zai magana ya fi shi kuma karfin hali ga abin da zai faɗa ya fi shi kuma wato cika a wajen yaƙi daurewa a wajen yaƙi ya faɗa ya ce kamu ma haife ka mu mun yi kaza mun yi kaza faƙala aliyu sai ya ji ali shi ma sai ya buɗe baki ya ce wa ukubatu ɗin nan ya ce uskut kai ma yi shiru fa'in naka